ila sharrin wa aqibatu man ata'ahu ila sharrin
وآخر من أعطاه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه وكذلك قربان الأصنام أن تخاطبه الشياطين وكذلك من استغاث بميته أو ماله وكذلك من دعا بميته أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد وليكون حديثا هو كلمه باتفاق أهل المعرفة وهو إذا عليكم الأمور فعليكم بأصحاب الأمور وإنما هذا وضع وضع man fataha baban وضع من فتح هذا الشرك ويوجد لهذا البيع وهذا الشرك المتشبه به من عباد الأسلام والنصارى وقلال من المسلمين أحوال عند المشاكل يظنون هذا أمان وهي من الشياطين مثل أن يضعوا سراويل عند الزبل فيجدونه قد عقد أو يوجد إنه مسرور aw yad aw yad'u
أو يضعوا إنه مصدوق فيرون شيطانا قد فارقه يفعل الشيطان هذا يضله وإذا قرأت آية الكرسي هناك بسر فقد هذا فإن التوحيد يكون الشيطان ولهذا أمر بعضهم بالهوان فقال humila humila ba
ولهذا قبل بعضهم باسم الاول فقال لا اله الا الله فسقط ومثل ان يرى احدهم ان القمر ان القمر قد انشق وخرج منه الشيطان فيقول ميت وهو شيطان وهذا باب منافق لا يحصل له هذا الموعد ya isa إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan yammaci na litinin yau biyar ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan uku miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako na karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wallafar taqiyuddin abu abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 95 idan ba mu manta ba malam yana ci gaba da bayanin alakar dan adam da shaidan da kuma shaidanu shaidanu na aljanu da kuma yadda shaidanu na aljanu suke yin amfani da damammaki da Allah ya ba su wajen su batar da dan adam sannan kuma yayi mana bayani tsakanin wato abin da ya shafi kharqul ada cewa abin da ya saba wa al'ada ko abin da ka gani wanda baka saba ganin shi a wajen wani dan adam ba kaga ya faru ga wani to wannan ba alama ce ita kadai da za ta nuna maka cewa wannan mutum waliyi bane saboda kharqul ada takan kasance ga waliyai takan takan kasance ga annabawa takan kasance ga waliyai takan kasance ga auliya ushayatin takan kasance ga masu sihiri masu ta'amuli da shedanu haka dukkanin waɗannan ana iya ganin abubuwan da ya saba wa al'ada wato wani abin ban mamaki tare da su wanda ba lalle bane ko da yaushe kaga wani abin ban mamaki wannan ya nuna cewa mutumin da ya wannan abin ban mamaki mutumin kirki ne wanda kuma da yawa daga cikin mutane sun rika ruduwa da wannan wajen wato nada wasu ko yadda da cewa wasu waliyai ne shine malam yace wa shaytan wa in a'ana al-insan ala ba'd maqasidihi fa innahu yadhurruhu ad'afa ma yanfa'uhu shaytan koda a ce ya taimaka wa dan adam akan wata wani abu da yake cikin manufofinsa wato cimma wata bukatarsa fa innahu yadhurruhu to fa zai cutar da shi kuma adhafa ma adhafa ma yanfa'u ninkin ba ninkin amfanar da shi da zai wa aqibatu man ata'ahu ila shar kuma karshen al'amarin wanda duk zai yi wa shaydan biyayya shine za ta tike ne zuwa ga sharri illa an yatuba Allahu alaihi sai dai idan Allah ya karbi tubansa ya yafe masa malai ce wa kadhalika ubadul asnami hakanan al'amarin yake game da waɗanda suke bautar gumaka kad tukhatibuhum ash-shayatin mai yiwa a wasu lokuta shaydanu shaydanun aljanu su yi magana da su wa kadhalika man istagatha bi bayyitin aw ghaibin hakanan al'amarin yake game da wanda zai nemi taimakon ko agajin wani mamaci ko wani wanda baya gurin ya ji kuma an zo an taimaka masa an agaza masa وكذلك من دعا الميت او دعا به هكذا wanda zai kirawo wani wani mamaci yayin da yake cikin wani tashin hankali ya kirawo wani mamaci domin ya kawo masa agaji da tallafi au da'a bihi ko kuma a'a in zai yi addu'a yayi addu'a ta hanyar kamun kafa da shi au zanna anna addu'a inda qabrihi afdalu minhu fil biyuti wal masajid ko kuma yayi zatan cewa addu'a a wajen kabarin wannan mutum shi ya fi falala sama da ya addu'a a cikin gidansa ko a cikin masallaci wayar runa hadisan masu irin wannan har ma suna ruwaito wani hadisi wa huwa kazibun bittifaqi ahlil ma'rifa hadisin da yake ƙarya ne bisa haduwar masana ilimi wato malamai hadisin yana cewa idza a'yatkumul umuru fa alaikum bi ashabil qubur wato duk sanda al'amura suka rincabe muku to maza ku nemi kamun kafa da waɗanda suke cikin kaburbura wa inna ma hadha wad'u man fataha baba shirki malai ce wannan hadisi ba wani abu bane face kirkirar ƙarya ce ta wani wanda ya bude kofar shirka malam abin da yake faɗa anan shine shedan na aljanu zai iya amfanar da wani mutum wato wani zai iya neman taimako da neman wani agaji gurin wani shaidani wani aljanin shaidani kuma aljanin ya amfanar da shi ya taimaka masa amma fa ya sani wannan taimako farashinsa yana da tsada kwarai da gaske domin sai ya cutar da shi ninkin ba ninkin taimakon da ya masa saboda babu yadda za a yi haka kawai wani shaidanin aljani ya zo ya taimaka wa bil'adama haka kawai babu dalili ya tafi abinsa dole idan ya taimaka masa to shi kuma akwai abin da zai samu a wajensa kuma abin da zai samu a wajen wannan bil'adama na cutar da shi ne cutarwa kuma ninkin ba ninkin kaga babu riba shi yasa lokacin da Allah zai tara aljanu da mutane rana gobe kiyama a filin mahshar ce ya ma'ashar aljinni qad istakthartum min al-ins فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا لوكتين ده الله تعالى تارس يا معشر الجن يا كو دندزن الجنو الله يا كو تارن الجنو قد استكثرتم من الإنس كن يوي تبتر ده متاني وتكم حلكت ده متاني ده دامه kawai auliya min insu sai masoyansu waɗanda suka wato suka suka cutar sai su ce rabbana ya ubangiji stamta'a ba'duna bi ba'd sashin mu ne yaji dadi da sashi wato mun ji yadda su dadi sun ji yadda mu dadi mun yi musu abin da suke so dan su yi mana abin da muke so to matsalar su abin da suke za su yi muku wani abu ne watakila da iyanan abin in ma wannan jin daɗi da iyanan zai ji daɗi da shi ya tafi ya nemi kuɗi a wajensa ya taimaka an samu kuɗi ya nemi mulki ya taimaka ya samu mulki ya nemi a cutar da wani abokin faɗansa an cutar da shi shi kenan magana ta tsaya iyanan amma fa shi sai ya halakar da shi halakarwa ta har abada saboda haka zai cutar da shi ta hanyar ya sa shi ya yi shirka ya sa shi ya yi abin da Allah ya haramta da abubuwan da muke gani muke ji na saban Allah da shirka da rashin imani da tausayi duk galibi irin wannan ne su waɗannan waɗanda suke mu'amala da aljanun su za su sa su ci abinda bai zo tunaninka ba ma na saban Allah sai a ce haka ake so yi shi kuma saboda yana hangen biyan bukata to zai yarda ya yi sauraka an raba shi da imaninsa an raba shi da musuluncinsa saboda a biya masa wata bukata wacce babu inda za ta ji masa iyakarta nan in har ya samu abin da yake so din in har ya ji daɗin abin da ya samu to shine mala yake cewa shaidan ko ya taimaki dan adam to cutar wanda zai masa ta ninninka taimakon da ya masa kuma haka ne ya ce wa aqibatu man ata'ahu ila shar kuma a ƙarshen al'amarin duk wanda ya yi wa shaidan biyayya to ba zai ga mai kyau ba ba zai ga da kyau ba ƙarshensa zai zama ba mai kyau ba ne illa an ya tuba Allahu alai sai dai in ya tuba ya dawo gurin ya dawo ga Allah Allah ya karbe shi ya yafe masa amma in ba haka ba to al'amarinsa ba zai yi kyau ba a nan duniya zai ga ba daɗi kuma a lahira ma can zai haɗu da shaidan a lokacin da shaidan zai bara'a da shi to shi ne mala yake cewa to haka ubadul asnam waɗanda suke bauta wa gumaka a sassaka itace ko kuma dutse ko abin nan yunku a kwaba yunku a yi mutum-mutumi ana bautarsa waɗanda suke wannan wani lokaci za su zo su tsaya wurin abin bautar sai su ji kamar yana musu magana sai su kamar yana mayar musu da magana wannan su sa su rudu cewa eh lalle wannan abin bauta ne shedanu suna yin amfani da wannan su shiga cikin abin bautar su rika zantar da wanda yake bautawa abin yace wa kazalika man istaghatha bi mayyit to haka nan wanda ya shiga cikin wani hali sai ya nemi taimakon wani mamaci wani matacce da ya riga ya koma ga Allah ya kira sunansa sai ya ga kamar ga mutumin nan ya taso ya taimake shi au ga'ibin ko ko wani wanda ba sa tare wani shehinsa ne wanda ba tare suke a lokacin ba ya shiga cikin wani hali na tashin hankali sai ne mai kawo masa ɗauki barayi sun tare shi a hanya sai ne mai ihu ya kira sunan shi sai ga kawai wani mutum ya fito da farin gemu da fararen kaya ya fatattaki wannan barayi shi kuma ya san mutumin nan ya mutu ko ko mutumin nan yana wancan wata uwa duniya to shedanu na yin wannan to shedan ne zai fito shedanin aljani ne zai fito a siga a kamanni ta wannan mutum don ya halakar da wannan mai kiran sunan wani ba Allah ba ya ƙara dilmiyar da shi don ya ci gaba da tafiya cikin batansa ce wa kazalika man da almayyita au da abihi haka nan wanda zai roƙi mamaci ya yi masa kaza ya masa kaza yana iya ga ya samu abin da yake so ko kuma ya zo roƙon Allah ya hada da sunan mamacin Allah dan wannan da ke kwanci cikin kabari kai min kaza kai min kaza kai min kaza aw zanna anna du'a inda qabrihi afdalu minhu fil buyuti wal masajid ko ko yayi tsammanin cewa idan ya zo wajen kabarin wannan waliyin da yake zaton waliyi ne in yi addu'a gurinsa ta fi karbuwa fiye da ya yi a gidansa a ɗakinsa ko kuma ya je masallaci ya yi saboda haka sai ya ƙaurace wa gidansa ya ƙaurace wa masallaci ya tafi makabarta domin a zatansa addu'a a wannan gurin ta fi karbuwa to tana yi wa ya je ya yi addu'ar shaidanu na aljanu waɗanda suke ƙoƙarin abin da suke ingiza shi zuwa ga wannan aiki na kafirci su taimaka masa ya samu cimma bukatarsa daga lokacin sai ya yarda cewa ai addu'a a wannan makabartar ba karamin alheri ne da ita ba saboda ka sai ya shiga yi wa wannan makabarta campaign da ya ga wani ya shiga matsala ce kai ai ga inda zaka ji da nan yanzu nan zaka samu biyan bukata shikenan sai ka ga wannan makabarta ta samu wato ainihin ciniki sosai ai ga nan da nan an zo an saka gate an saka masu tsaro an saka kudin shiga da sauransu wannan akwai sosai a ka shiga kasashen larabawa ka shiga maroko ka shiga abin nan egypt musamman maroko to za ga cewa in ka shiga makawar kamar ka zo asibiti ko an zo da shi langa-langa an zo da shi a sube a zo a aje shi gaba wani kafari wani ma anan za a bar shi kwana da kwanaki kamar an yi admitin din mutum asibiti to kuma za ka ga mutane wani ya jawo jiminsa wani ya jawo ƙosashen rago wata mace ta kwaso gwalagwalanta duk za a je a kai hadaya abin nan tukwici ne za a kai wa shi wali su waɗannan sadana ɗin su kuma su za su tattarawa saboda haka sun yi bala'in kuɗi to sau haka waɗannan ba za su taɓa son masu faɗakarwa akan tauhidi ba ba su taɓa yadda da su ba saboda mai tsawar toshe musu harkar kasuwancin su to wani lokaci shaidanu suna iya suna iya suna iya shiga cikin harkar tunda har kasuwa ce ta bata suna iya shiga cikin harkar wani abin da ake so a samu sai a samu saboda haka kaga gobe sai a ƙara tuttuɗowa sai a yi ta ƙaruwa har daga ƙasa-ƙasa sai ga ana zuwa to duk wani aikin su ne wayar wani hadisan mala yace har ma wani hadisi suke ruwatowa na ƙarya wanda kazibun bittifaqi ahlil ma'rifa duk kusan malamai sun ittifaqi akan cewa ƙarya ne ba za ka taba samun shi a cikin littafin hadisi ba ba za ka same shi ko da isnadi da ifi ba balle sahihi hadisi ne la asla lahu laysa lahu isnadun aslan ba shi da wani isnadi wai idza a'yatkumul umuru fa alaikum bi ashabil quburi kai da kaji ma zubin larabcin ka san wannan ba larabcin manzon Allah bane idza a'yatkumul umuru fa alaikum bi ashabil quburi ila abubuwa suka rincabe muku kuka buga kuka kada kuka raya kuka yi addu'ar kuka yi addu'ar to kusan makabarta to shine malam yace daga jin wannan mutumin da ya kirkiri wannan shine mutumin da yake so ya bude wa al'umma kofar shirka shi ne zai zauna ya kirkiri wannan hadisi saboda shi hadisin haka kawai aka jeho wa al'umma shi ba wanda ma ya yadda cewa shi ya kirkiro shi ba a ma san me shi ba sun hadisai mawdu'at na ƙarya ga littattafai ka ɗauki littafin al-mawdu'at na ibn jauzi ko waninsa za ga su ka hadisi sai wani hadisin na ƙarya ne ga wanda ya kirkire shi kaga ba yana da uba to amma irin waɗannan su koma wanda zai yi kilimin cewa shi ne ba su da shi tsintaccen hadi kawai haka da aka ji yana yawo a bakin mutane irin hadisan mu'azzan zambon lauka da hako ba wanda zai ce a wayar waito shi ba wanda ya sani amma kawai haka ake ta yawo da shi a baki to irin su ne waɗannan su za ka ce la asla lahu to mala yace wa yujadu li ahli shirki wa ahli bid'i almutashabbihin bihim min ubbal al-asnam والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات yace to haka nan zaka samu ga waɗanda suke ma'abota shirka da ma'abota bid'a almutashabbihin bihim waɗanda suke yin kokarin kamanceceniya da waɗancan shaydanu min ubbadil asnami daga masu bautar gumaka wan nasara da nasara waddullali min almuslimin da batattu cikin musulmi wato irin wannan shirkar akwai ta a cikin sauran addinai ma kamar yadda aka samu a cikin musulmi waɗanda suke rike wasu wato suna amfani da aljanu wajen biyan bukatar su to akwai haka a cikin a cikin nasara haka a cikin yahudu duk akwai ibnu taymiya a cikin littafin sa الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح yayi maganganu akan wannan da yawa yawanci a cikin su suma akwai waɗanda suke rike da irin wannan tsafa-tsafa a rike aljanu a su rika bautar su dan su biya musu bukata yace to urin zaka ga ahwalun indal mashahid zaka ga waɗannan waɗanda suke ma'abota shirka da waɗannan batattu cikin musulmi da sauran addinai zaka ga suna da wasu halaye da suke bujiro musu indal mashahidi a wajejen waɗannan ƙaburbura ya zunnuna ha karamat wanda suke zaton cewa karamomi ne in sun an ga wannan abin ya bujiro musu sai a ce to sun samu karama wahiyar mina shayatsi ne alhalin waɗannan halayen da suke bujiro musu daga shaidanu ne kamar mai mislo an ya za'u sarawila inda alkamar fa ya jinu da hukanin akat ba da ce kamar su zo su ajiye wando a jikin wani kabari kawai shigarin suka zo sai suka an daura zariyar ce lalle an sa wandan nan wato wanda suka kawo ya yi amfani da shi gashi nan ya saka ya ce ne gashi nan ga zariyar na an daura ta awo ya za'u inda hu masru'an ko a kawo wani wanda farfadiya ta bige shi sai a aje shi a gaban a gaban wannan kabari fa ya rauna shaytanu kan fara kaushi kuma shaydan da ya bige shi sai ya rabu da shi dan zaman bukatar sa ya halakar da ya bige shi tunda farfadiya daga shaydanu ne allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-bas haka farfadiya yawanci aljani ne ke aljani ke bige mutum to ya bige shi don yana son ya gabatar da ya bige shi shi kenan su kuma yan uwansa da yake tuka halin shirki ne ko halin bida'i wa dalal sai aka kwashe shi langalanga sai aka kai shi gaban wani kabari aka aji ana neman wannan na cikin kabarin ya taimaka ya warki shi kuma shaidanin tunda bukatarsa shi dai ya halakar ana aje shi a gurin sai kawai a ga ya miƙe ya karkada jikinsa su ce alhamdulillah kaga kaga aikin wali ka gani ana zuwa ya gudu ya gudu ai ya ji tsoro shi kuma ya man bukatar sa gobe ma su dawo so haka ya samu abin da zai halakar da mutane fa yarawna shaytanahu qad faraqahu yaf'alu ash-shaytanu hadha li yudhillahum yace shaydan yana yin haka dan ya batar da su yayi haka ne daman dan su bace zaka kaga gobe da wani abu ya faru ko ba farfadiyar ba dan za su taho shi kuma daman bukatar sa kenan ya burma su kuma ya burma su sun burmu to shine malam yace wa idza qara'ta ayatal kursi hunaka bi sirqin batala hadha duk sanda shaytani yazo yana yin wasu abubuwa na ban mamaki a gabanka na shaydana to inda zaka karanta ayatul kursi da gaskiya da kyakkyawar niyya to abinda yake sai ya baci inna ma ji'tum bihi qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin saboda Allah ba zai bar abun ba sai ya bata shi saboda inda duk suke to kada kada a samu wanda zai zo ya karanta inda za ka karanta Qur'ani bi sidqin da gaske da gaske to abinda zai zo maka da shi na sihiri zai lalace abinda shaydanin za su yi masa da tal duk za su gudu ne su bashi saboda ayatul kursi inda take shaydan ba ya tsaya saboda shaydan da yake tallabe shi akwai wani wanda na gani shaidanin sun zo sun shiga jikinsu yan magarib ne yan maroko ne wani malami ya je can cikin irin masu da'awa din ya je can samun su shaidanin sun zo sun tallabe su duk karfin ku ba za ku iya ture su ba ku haɗu ku haɗu ku haɗu sai ku ji kamar kawai kuna tura dutse ba ba sa motsi ba sa motsi a zo wani ya zo wasu su zo a sa igiya a ja su a ja su ba sa motsi shaidanin sun rike su wannan malami yana matsawa kusa yana karanta ayatul kursi yana tofa sai kaga mutum ya kama an abin da iska ta dauke sai ga suna ta yana tofa musu ayatul kursi suna ta faduwa suna ta faduwa saboda shaidanin sun gudu abinda zai rike su din babu shi saboda haka yanzu karfin nasu ya tafi to shine mala yace wa idza qara'ta ayatal kursi hunaka bi sidqin batala hadha idan har ka karanta ayatul kursi a irin wannan guri da gaske to abin zai lalace fa inna tauhida yatrudu shaytan saboda tauhidi kullun yana fatattaka shaydan baya barin sa ولهذا حمل بعضهم في الهواء ما لا an taba daga wani a iska wato gashi nan ana tare da shi amma gashi a cikin iska kawai tsaye ba a ga wani da ke dage da shi ba gashi nan yana tsaye ɗanka ko tsuntsu ne ai ba ya tsayawa yawo yake in ya tashi sai dai sauka to amma shi gashi tsaye a cikin iska faƙala da aka ɗaga shi cikin iska sai ya ce la ilaha illallah shi yana jin yana faɗar tauhidi kawai fasakata sai ya faɗo aljanin da ya kirke da shi ya sake shi cike ba a tauhidi ya kai tauhidi to irin wannan shi kansa ibnu taymiya haka ta taba ruwa da shi ya je wani guri shi ma ana irin wannan wasu suna ana ana ana wannan hauma hauma wani ya daga shi cikin iska kawai sai karanta ayatul kursi sai mutumin nan fim ya faɗo ya karya asirin shi wanda ke rike da shi ya sake shi ya gudu wa mislu an yura an yara ahaduhum anna al-qabra qad inshaqqa wa kharaja minhu insanun fayadhunnuhu al-mayyita fayadhunnuhu al-mayyita wa huwa shaytan ce kamar misalin har ila yau daya daga cikin su kawai yazo makabarin sai ga kabarin ya tsage sai ga wani mutum ya fito sai zaton cewa wannan waliyin ne ya fito su gaisa ko wani abu abin nan sha'arani a cikin littafinsa jami'u karamatul auliya ai ya sha faɗa ce ai har wasu waliyai ma su in yaje suna miƙo hannunsa su gaisa da shi ce su wali wani ya je kabarinsa su ya miƙo hannunsa sun gaisa to ba za a ce ƙarya yake ba ya gaisa a bada wali ya gaisa ko da wani wani shedari ifritu ne min aljinni to yace zai ga kabarin ya tsage ya ga mutum ya fito daga ciki sai ya zaci cewa mamacin wannan shine ya fito wa huwa shaytanun ahalin shaydani ne shaydani ne ba mamacin bane bala ce wa hadha babun wasi'un la yattasi'u lahu hadha al-mawdi ce wannan babin yana da fadi bayanin sa anan ba zai ba zai ba zai yiwu ba wato nan misalai yake baka cewa shaidani duk zai iya waɗannan abubuwan kuma yana yin haka ne don ya halakar da ɗan adam zaka in har zai amfanar da kai to zai yi abin da zaka cutuwa ta har abada to shine mala ya ci gaba da cewa ce walan ma kana linqita'u ila al-magharati wal bawadi min al-bida'i allati lam yashra'aha Allah wa rasuluhu sarat ash-shayatin kathiran ma ta'wi ila al-magharati wal jibali yace yayin da ya kasance ƙaurace wa mutane a koma cikin koguna cikin kogo na duwar watsu ko a koma dazuzzuka ko ƙauyuka ya ce kasancewar wannan yana daga cikin bidiyo'i waɗanda Allah bai shar'anta su ba manzan Allah bai shar'anta su ba sarati shayatsinu kafiran ma ta'u ila al-magharati wal jibal sai zan shaydanu galibi sun fi zuwa su tare a cikin waɗannan koguna ko su tare a cikin akan duwatsu musulunci bai shar'anta mutum haka kawai ya kaurace wa jama'a ya je shiga wani dutse ya ce ya shiga ya shiga kalwa shi yana bautar Allah ba wanda babu shi a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zaman kogon hira kafin a aiko shi a matsayin annabi kafin a aiko shi a matsayin annabi a lokacin almujtama gaba daya da yake rayuwa a ciki mujtama ne wato al'umma ce da ta lalace zama a cikinta ba zai ba kullum kuma ransa yana ɓaci abinda yake gani saboda haka yake gudu ya je can kogon hira ya zauna saboda a lokacin babu wani aiki da aka bashi ba a ce yi wa'azi ba a ce karantar ba ba ba shi ko ba shi ma bai san zai zama annabi ba ba kunta tadri mal kitabu wal iman to bayan Allah ta'ala ya bashi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq tun daga lokacin da aka bashi wannan annabci an taba gaya maka ya kuma koma kogon akwai wani sahabinsa da ya musulunta aka ce saura shiga kogo kuma ya rage su abubakar su umar su kowanne ya musulunta kawai shiga zai yi aiki kokari zai shi ma ya jawo sauran yan ta shiga musu haka aka yi ta yi saboda haka babu wani lokacin da aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a rika shiga kogo ba ka wannan uzla da wannan in kifa ibada daga cikin ibada yin sa bid'a ce tun ya kaurace wa mutane ya koma cikin daji kan bishiyoyi kan bishiya ya zauna ko ya shiga kogo ko ya hau kan wani dutse ya rika kwana a kai wannan duk baya daga cikin musulunci to shaidanu tun da suka fahimci wannan bid'a wannan bid'a ce ba ta da asali a musulunci ibnu taymiya ce sai sai zan can ne gurin matattararsu irin waɗannan mutane in sun zo sun samu sun samu nama saboda ka dan bid'a na shiga kogo shikenan sai hadu da wanda shedani dama yana jiran wanda zai zo ya rike shi to daga nan sai ya rika sa shi yana ganin abubuwa ta daban mamaki sai ya kara yadda cewa ya samu ya zama wali a cikin wannan zaman kogo din zai iya kawo masa kayan marmari kaga daga ranar ana zuwa aka kayan marmari ce a an na laka haza huwa min indillahi an na laka haza ce huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi ta ko ba wani min indillahi min inda shaytan saboda haka ibnu taymiya ce da ya kasance irin wannan kauracewar a shiga cikin koguna ko a shiga cikin duwar ko a duwar wasu ko a tafi cikin ƙauyuka can mutum ya je ya rabu da jama'a ya je tare can ce kasancewar wannan shari'a ba ta ce ayi ba Allah bai shar'anta shi ba manzo Allah bai ce ayi ba sai ya zama da shanu da dama can suke zuwa su tare a cikin tsofaffin kogo mislu magharati dami allati bi jabil qasiyun to shine ibnu taymiya nan sai ya ci gaba da kawo misalin wasu koguna da wasu ruwar watsu musamman wanda suke area sham da suke area sham wanda yawanci a lokacinsa can ake zuwa a tare da sunan halwa ya fara da magaratul dami magaratul dami wani kogo ne a wani dutse da ake kira jabal kasiyun jabal kasiyun a arewacin dimashq arewacin dimashq a nan yake to akwai wani kogo a gurin suna kira shi abin da magaratun dami kogon jini wai dalilin wai a nan ne ha abin ka abin kabila ya kashe habila ce a nan ne kabila ya kashe habila to shi yasa sai suke bashi wannan sura magaratun dami to sai zama na irin masu gujewa jama'a su je su shiga daji ko su shiga kogo sai suke zuwa irin wannan kogo su zauna ce wa jabal lubnan alladhi bi sahil sham da wani dutse da ake kira jabal lubnan wanda yake kan iyakar sham wa jabal fath bi uswan bi misr da wani dutse shi ma da ake kira masa jabal fath shi kuma a uswan a masar wa jibalur rum da duwatsun da suke cikin rum wa khurasan da kasar khurasan wa jibalun bil jazira da duwatsun da suke jazira jazira anan ana nufin jaziratul arab ba akwai aljaziratul arab tsibirin larabawa wanda shine kasashen gulf din nan duk suna cikin jaziratul arab to wala yake nufi ba akwai aljazira a iraq gari ne a cikin iraq ana kiransa aljazira haka nan a cikin syria cikin sham akwai jazira wanda watakila ita ibnu taymiya yake nufi ita ma ana kiranta jazira wa jabalul likab da wani dutse shi ma da kira jabalul likab shi ma dutse ne wanda wanda shi kuma yana abin wajejen taki a wajen antakiya takiyatul misisa tsakanin kan iyakar siriya da taki wa jabalul abin uhaish wa jabalus sabalan qurba ardabil wa jabalu sahal inda tabriz wa jabalu mashaku inda ushwan wa jabalu nahawan wa ghairi zalika duk waɗannan sunan duwatsu ne wanda watakila wasu sunayen yanzu sun canza ba da haka ake kiransu ba kama da duwatsu ne waɗanda a cikin wasu littattafai an yi bayanin wasu a ce suna gu kaza wasu suna gu kaza wasu kuma ba haka samu bayanin sa ba jabalul likam alabanan yake jabalul uhaish wannan ban san ba ina aka samu shi ba jabalus sabalan shi ma abin nan jabalus sabalan abin nan shi kuma iran yake a gabashin iran yake qurbu ardabil ardabil gari ne a kusa da shi gari ne a cikin da shi cikin iraq wa jabalu sahal da dutsen sahal da jabalu sahal dutse ne wanda akwai duwatsu da yawa da ake kiran su da wannan suna wasu suna cikin kasar sham wato kasar kasar abin syria a yanzu a tibriz sunan gari ne yana cikin kasar yana cikin Iran abin nan a gabashin a gabashin abin nan arewa maso gabas a arewa maso gabas ta da kasar Iran a nan Tibris take wa jabalu mashaku inda al-Uswan shi ba da ban samu ina yake ba wa jabalu Nahawand Nahawand babban gari ne a cikin kasar Iran babban gari ne a cikin kasar Iran wanda musulmi suka suka suka kwace shi a shekara ta 20 zamanin sayyidina Umar zamanin sai na umar yakin farisawa da aka yi shi jagorancin sa'ad ibn abi waqas da wasu daga cikin sahabbai aka kwato wannan garin na hawan yana cikin yana babban gari ne a iran wa ghairi zalika min aljibal da duwar watsu da dama ire-iren wannan allazi yazunnu ba'dhu an-nasi anna biha rijalan min al-insi salihina wa yusammunahum rijal al-ghaibi wa inna ma hunaka rijalun min al-jinni to wanda yace da sauran duwar watsu irin waɗannan wanda wasu mutane suke zaton cewa a cikin waɗannan duwar watsu in aka je ana samun mutane salihai mutane salihai wanda suke zama a ciki har ma ana kiransu da suna rijalul gaibi wasu waɗannan mutane da suke zaune a cikin waɗannan duwatsu sunansu rijalul gaibi malai ce kuma ba wani ba mutane ba mutane bane aljanu ne rijalul jinni ne ba rijalul gaibi bane aljanu ne kawai mazajen aljanu ne suka tare a gurin saboda duk wanda ya zo ya zama naman farautar su su halaka shi mala ya ce faljinnu rijalun kama annal insa rijalun su ma aljanu akwai mazaje kamar yadda yake akwai mazaje a cikin mutane haka wannan mazajen da ake gani a wannan duwatsu ba mutane bane aljanu ne kamar yadda Allah ta'ala ce annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa kaga shi akwai rijalul insi akwai rijalul jinni to waɗannan rijalul jinni ne mala yace wa min ha'ula'i man yadhharu bi surati rajulin sha'rani jilduhu yushbihu jildal ma'izi yace daga cikin irin waɗannan mutanen da ake zuwa a gani a cikin wannan duwar wasu akwai wanda yake fitowa da wata sura ta wani mutum jikinsa duk gashi a ganshi ya fito amma duk jikinsa gashi fatar saka ba fatar akuya sace rijalul gaibi ne sace mutane ne amma salihai saboda ka sai a je a yi ta kai musu wasu abubuwa na bautar Allah alhalin shi aljanu ne mazajen aljanu ne fa ya zunnu man la ya'rifu annahu insi da zarar ya ga wannan mutum mai jiki gashi kuma fatar cikin sa kamar ta akuya sai zai cewa mutum ne saboda tsaba tsoron Allah ne Allah mai da shi haka wa inna ma huwa jinniyun mala yace ko ba ba ba mutum bane aljani ne wa yuqalu har ma ka ji ana cewa bi kulli jabalin min hadhihi aljibali albauna alarba'una alabdal wato a cikin kowane dutse daga cikin waɗannan duwatsun akwai waliyan nan da ake ce da su alabdal guda 40 shi shi shi alabdal shi badal wato waliyi ne wanda ya taka wani mataki wanda duniya ba za ta yi ba za ta tafi ba shi kuma da zarar ɗaya an kau da shi to za a kawo wani a madadinsa shi yasa ake ce da su al'abdal zo sa ake ce da su al'abdal wato sun taka hakika sun kai wani matsayi da kawai su wakiltar Allah suke to wai a kowane dutse akwai ire-iren su guda arba'in wanda su suke tafiyar suke gudanar da tafiyar da duniya to duk wannan duk tatsuniya ce ta jahilai wanda ba ilimi tare da su وهؤلاء الذين يظن أنهم أنهم الأبدال أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال ما ليش waɗannan da ake zaton su ne abdal din ce ba wasu bane aljanu ne a waɗannan duwar wasu kama yu'rafu zalika bi turqin muta'addida kamar yadda haka ta tabbata ta hanyoyi daban-daban shi malam ya zauna a kankan ce kuma ya ga irin waɗannan abubuwa musamman a fatara a daidai lokacin da ya rayu a daidai lokacin wannan karni na bakwai na takwas wato lokaci ne da gurin yake cike da bid'o'i yace ki cike da shirkiyat shi yasa waɗannan abubuwan duk wasu abubuwan ya taso ya gansu da idan ba gaya masa ake ba ya gansu mala yace wa hadha babu la yattasi'u hadha al-mawdi' li bastihi wa dhukira ma na'rifuhu وذكر نعم لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك ما ليتي wannan babin babi ne wanda yake da fadi ba za mu iya shimfida magana da fadi sama da haka anan ba ba za mu iya faɗa duk abin da muka sani game da wannan anan gurin ba fa inna qadra aina wa sami'na min zalika ma yaqulu wasfu ma laici mun gani da idan mu mun kuma ji da kunnen mu irin waɗannan abubuwa wanda in muka ce za mu yi za mu yi bayanin su mai sifanta su abin zai tsawo ma ya tsoro wasu fi hadal muktasar alladhi kutiba liman sa'ala an nadhkura lahu min al-kalami ala awliya illahi ma yu'rafu bihi jumal ma ya'rifu bihi jumal zalika mala yace ba za mu iya shimfida maganar su anan mu tsawaita ta ba tunda shi yace wannan littafi ne dan takaitacce an sace ga wani wanda ya tambaya cewa mu dan yi masa bayanin wani abu da ya shafi waliyan Allah ta yadda zai iya fahimtar abin ko da a dunkule ne sau da ka anan duka mala yana mana maganar a dunkule ne shi in yace zai shimfida abin abin ba zai zama wato wagegen littafi ne ko ma ya zama littattafai ba littafi ɗaya ba saboda abubuwan da ya sani da wanda ya ji daga wasu amintattu abin da yawa saboda haka sai dai dan gutsuro ya bada misali kaɗan to shine mala ya ci gaba da cewa wannan su fi qawariqil adati ala thalathati aqsam mutane dangane da abin da ya saba wa al'ada abin da za ka gani ya saba wa al'ada ya ce to mutane sun kasu gida uku akan wannan ce kismun yukazzibu wujuda zalika li ghairil anbiya وربما صدق به مجملا وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء yace kaso na farko da mutane dangane da abin da yake faruwa na khawariqul adat yace kaso na farko shine mutumin da yake karyata cewa babu wani abin babu wani wanda zai iya zuwa da wani abin da ya saba al'ada in ba annabawa ba sauraka duk wani abin da aka nuna masa ko ya ji ko aka gaya masa cewa wani ya taba yi ko wani ya faru gare shi in ba annabi bane sai ce ƙarya ne sai ya ƙaryata abin gaba daya cewa rubba ma saddaka bihi mujmalan ta yiwu a dunkule ce ya yadda amma da zarar ka gaya masa kuma wani abin sai ce ƙarya ne a dunkule ya yadda amma da zarar zaka bashi misali to ba zai yadda ba wa kazzaba bima yuzkaru lahu an kathirin minan nas yana ƙaryata abin da ake gaya masa ya faru ga mutane da yawa likauni inda hu laysa min al-awliya don a gurinsa cewa wannan baya daga cikin waliyan to akwai wannan kismi su ne na farko wanda su a gurin su kawai annabawa suke iya fitowa da wani abu wanda za a gani ya bada mamaki amma kowane irin mutum ba zai iya yin wannan ba sawa'un waliyin Allah ne na gaske ko kuma ma waliyin boge ne ba zai iya ba wa minhum man yadhunnu anna kullu man kana lahu naw'un min kharqi al-adati kana waliyan lillah sai kuma ta bangare guda wato kaso na biyu su ne waɗanda su kuma kawai duk abin da suka gani ya faru ga wani na saba al'ada to sai su ce ai wannan mutum waliyi ne inda ba waliyi bane ba zai iya yin kaza ba sun manta da cewa shaidanu na iya taimaka masa yi ba sharadi ba ba ba ba ba alama ce ta gane waliyi ba kawai da ka ga wani abin da ya baka mamaki shi ke da zama waliyi ce ba wannan ce alama ba ce to akwai wanda su haka suke su dai kawai su ga wani abu ban mamaki shi ke mutum ya zama waliyi malai ce wakilar amurai ne khata duka bangarorin biyu kuskure ne bangare na farko wanda zai karyata ya ce babu wani abin da yake faruwa da ya saba wa al'ada in ba ga annabawa ba wannan kuskure ne ya faru ga annabawa ya faru ga wanda ba annabawa ba misalan da muka karanta a baya na sahabbai da da tabi'ai da wasu daga cikin magabata wanda abubuwan ban mamaki da yawa ya faru gare su wannan misali mumin yadda da shi kuma gaskiya ne haka ta faru Allah na iya gudanar da wani abu na ban mamaki a hannun wani masoyinsa dan ya zama karama wanda dumin yi bayanin wannan a baya saboda haka ba za a karyata abin ba sannan kuma akwai na bogi ba lalle bane duk kuma wanda aka gan shi yayi wani abin mamaki ko da ko baya bisa turbar alkur'ani da sunna za a dauke shi a matsayin wali saboda mun san cewa aljanu na taimakawa waɗannan auliya ɗin nasu a kan su ga cewa sun batar da al'umma to su ma akwai su don haka ba zai zama alama wali kawai a ga yayi wani abin mamaki ba a'a sai an duba sirarsa an ga ya yake tafiyar da al'amuransa na addini ya aiki da mai kyau ce ya yake riko da sunna yana riko da ita ko baya riko da ita haka idan aka samu aqidar salala ta ce to ko me yayi a banza ba za a dauke shi a matsayin waliyi ba ko za ka ga kome ka ga yana yi ba ka ɗauke shi wali ba sai idan ka ga cewa aƙidarsa da mu'amalarsa tana tafiya akan kitabuwar sunna ba ka kaga ashe duka ɓangarorin biyu kuskure ne shi yasa mala yace wali haza najidu haula yadhkuruna anna lil mushrikina wa ahli al kitabi nusara yu'inunahum ala qital al muslimina wa annahum min awliya illahi shi zaka samu daga cikin irin waɗannan waɗanda suke ganin cewa duk wani wanda ya yi abin mamaki waliyi ne ce to a cikinsu sai ka ga waɗanda sun yadda wai nasara abin da mushirikai da ahalil kitabi suna da waɗanda wasu waliyai da sukan taimaka musu wajen yaƙar musulmi nasara ne za su yaƙi musulmi ko mushirikai ne za su yaƙi musulmi to sai aka yi yaƙin sai mushirikan suka yi nasara to su masu cewa duk abin da ya faru ga wani ban mamaki waliyi ne ce to akwai wasu waliyai tare da su da suka taimaka musu to ya za a yi waliyin Allah kuma ya taimaka mushriki a karya musulmi ko ya taimaka nasara a karya musulmi kuma yana nan waliyi to saboda su a gurin su duk sanda aka wani abin mamaki to babu mai iya yin wannan sai waliyi duk wanda ya wannan kawai waliyin Allah ne shi yasa ibnu taymiya yake cewa ya ga irin su waɗanda suke cewa a yakin hunain Allah yana tare da mushrikai ne ba yana tare da annabi da sahabbai ba yana tare da musu tauraka mala'iku sun sauka sun taya mushrikai yaki an murkushe annabi da sahabbansa a yau ma hudayni di iz ajabatkum kasratukum din wa lam tughni ankum shay'an wa zaqat alaykum al-ardu bima rahwat thumma wallaytum mudbirin suka ce dan da a ce Allah yana tare da su to babu yadda za a yi mushrikai su ka da su har har har har har a ce sun sun sun rarake su sun gudu cikin da har aka rarake musulmi a lokacin suka gudu to Allah baya tare da su yana ce dan bangaren sai suka ce waliyan Allah su abdalu din nan da waye da waye to su ma suna bayan mushrikai a lokacin saboda can Allah yake wa ulaika yakzibuna an yakuna ma'ahum wa ulaika yukazzibuna an yakuna ma'ahum man lahu kharqu 'ada waɗancan su kuma suna ƙaryatawa a ce a samu wani wanda yana da yana da waɗancan na farko su kuma ba su yadda cewa a samu wani wanda yana da wata harko ada ba ko a ce a'a a cikin mushrikai an samu wani yana da harko ada yana da wani abu da ya saba al'ada suna ganin ba zai yiwu ba inda har an samu wani wanda ya yi wani abu na bajinta da ba kowa ke iya yin shi ba to waliyi ne kawai mu yadda mala yace was sawabu alqawlu thalith magana ta gaskiya ita ce ta uku wa huwa anna ma'ahum man yansuruhum min jinnihim su waɗannan da gani sun ci nasara akan musulmi ba wai dan suna waliyai bane ko dan Allah yana tare da su ko dan suna da nusara'u masu taimakon su waliyai a'a akwai wanda ya taimaka musu daga cikin aljanu la min awliya illahi ba daga cikin waliyai ba kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum to kaga wannan ayar tana nuna cewa akwai akwai waliyai amma ba na Allah ba me yake nuna cewa akwai waliyai da ba na Allah ba ba'dhum awliya'u ba kaga an tabbatar da cewa akwai wasu waliyai amma na Allah ne ba na Allah bane shi yasa Allah ce kada ku rike hudu da nasara awliya saboda su a junan su waliyan juna ne don haka a cikin mutane shaidanun mutane za a samu waliyan shaidanu cikin aljanu za a samu waliyan shaidanu shine mala yace wa haula'il ubbadu waz zuhadu alladhina laysu min awliya'i llahi almuttaqina almuttabi'ina lis-sunnati lil-kitabi was-sunnah taqtarinu bihim ash-shayatin yace to irin waɗannan da suke komawa gefe su ta ibada ibada ba da ilimi ba ibada ba da fahimta ba ba bisa sunna ba waz zuhad ko sai suna gudun duniya saboda haka sun kaurace wa jin dadin duniya sun kaurace wa jama'a sun kaurace wa garuruwa sun koma daji suna rayuwa da dabbobin daji suna cin ganyayyaki ba sa wanka ba sa wanki ba sa sa turare saboda su kusanci Allah da datti ce to waɗannan irin waɗannan laisu min auliya illahil muttaqina ba sa cikin mauliyan Allah masu tsoron Allah zalla yana son zama mai tsafta inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirina zaune mutum zauna shekara da shekaru baya wanka baya wanke tufafinsa yana wari ya ce wai kusantar Allah yake da wannan yanayi a'a inda Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma datti da kazanta ba ta daga cikin abin da Allah ya ce ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ga musulunci ya fi kowane addini tsafta babu addinin da ya kai musulunci tsafta ko ba ko ba alwalan nan da muke sau biyar a yi babu addinin da ya koyar da mutanen sayinta ko ba ko ba cikin tsafta kake ko da yaushe in ka shi in kai in kai ba haya ko kai fitsari sai kai tsarki babu addinin da ya koyar da wannan to shi wannan addinin kuma shi za a ce a ya kuma addinin kazanta da datti da najasa to yana yawo yana shiga cikin bola yana cin kayayyakin bola wai mutum ba zai zama cikakken waliyi ba sai sun rika cin abinci tare da kare ya sa baki kare ya sa baki su ci tare abinda aka ce idza walakal kalfi la falyamsu sab'a marrat wala wada bitura kai ka rika gayyata sai ku ci abinci wai kai ne waliyin Allah to haka za ga mutane duku duku duku duku sun samu tabin hankali sai a ce maka majazubi ne saboda haka duk inda ya gitta sai a tsaye da shi a ce yi mana addu'a yanzu sun yi sauki na daina ganin su da yawa da su ba akwai saura eh wala a shekarun baya can haka za ka zaga sama muka shiga kasuwar kurbin nan haka za mu yi ta kanin kai dan kasuwar kurbi ne amma yanzu sunna ta zo duk ta mai dawo da mutane hankalinsu da an dawo cikin hayyaci kowa yanzu ya da cikin hayyacinsa an san ina aka dosa to shi ne mala ya ce laisu min auliya illahi almuttaqin almuttabi'ina lilkitabi was sunna wannan ba sa cikin waliyan Allah masu tsoron Allah masu bin kitabu was sunna yace to irin waɗannan taktarinu bihim shayatin shaydanu na haduwa da su su zama abokan su fa yakunu li ahadihim min alkhawariq ma yunasibu halahu kowane sai sai kowane ɗayan su sai zan yana da wasu abubuwan ban mamaki wanda ya dace da yanayinsa saboda ka sai a rika ganin wani abu na mamaki a gurin sa walakin khawariqu haula yu'aridu ba'daha ba'dan sai dai duk abin da suke da shi na ban mamaki wato suna cin karo a junansu wani zai iya na wani wani ya bata na wani ta junansu tunda shaidanu ne ke taim haka wannan shaidanin wannan yayi wani abu wani shaidanin kuma yazo lalata nashi su da junansu suna iya suna iya warware junansu وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم naka samu wanda yake da tamakkuni wanda yake ya kafu cikin san Allah da manzansa da biyar Allah da yana cikin waliyan Allah in ya haɗu da irin waɗannan sai ya bata abin da suke tare da shi na na bata wala budda an yakuna fi ahadihim min al-kadhibi jahlan aw amdan dole ne irin waɗannan zuhadu da ubbadu waɗanda suke zaton su waliyai ne dole ne a same su suna da ƙarya ƙaryar da suke yin ta bisa jahilci ko kuma da gangan su yi wa Allah ƙarya su yi wa manzan Allah ƙarya ko dai da jahilci ya zata abin da yake faɗa ɗin haka ne ko kuma a'a da gangan ya san ƙarya yake wa min al-ismi idan su suna da laifuffuka ma yunasibu hala shayatin al-muqtarinat bihim wanda zai dace da halin shaydanun da suke tare da su abinda shaydanun suke so shi za ga samu suna yi musu ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين دان الله تعالى يبنبنجي دا wannan tsakanin waliyan Allah na gaske masu tsoron Allah da waliyan Allah waɗanda suke shiga burtu suke ƙoƙarin su nuna su ma waliyan Allah ne amma auliya shayatin ne Allah ta'ala ya ce hal urabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim shin bana ba ku labarin su wane ne shaidanu ke sauka a kansu ba wato sauka su tare da su ce tanazzalu ala kulli affakin asim suna sauka akan dukkan wani babban makaryaci mai yawan laifi kaga Allah ya sifanta su da al-ifki da al-ithm saka dole ne a same su da al-ifk al-kadhib dole ne a same su da al-ithm ba zai yiwu ba suna tare da shaidanun kuma ba za su zama suna da irin waɗannan halayya ba wal affaku al-kadhab wal athimu al-fajir al affaku shine al-kazzab makaryaci al-asim kuma shine al-fajir wanda yake abin nan wanda yake fajiri to wanda yana nuna maka cewa haka shedanun suke don haka suna tare da shedanu suna biya wa shedanun bukatun su dan ba zai yiwu ba su zama tare da shedanu kuma tare da shedanun suna samun biyan bukata ba tafiyar ba za ta yi ba to duk wannan mala yana faɗa maka ne don ya nuna maka yadda za ka iya tantancewa tsakanin waliyin Allah na gaskiya da abin da Allah yake karrama shi da shi a wasu lokuta na karama da kuma waliyin da yake na shaidan ne auliya shayatin ne da kuma irin abin da su ma shaidanun suke musu don su ba su karfin gwiwa sai mu kwana anan insha Allah a karatu na gaba sai mu dora abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi